أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين دهدو قوتن هدو هجرة منظر ثيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة shekara ta 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan goma ko? wata na goma yau kici ko? 27 yau ga watan goma kenan miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 to tun dai cikin watan ramadan da muka dakatar da karatu lokacin da muka yi umra ina ganin sha shi daga watan ramadan ba mu samu damar gabatar da tafsiri ba sai kuma yanzu da muka dawo tafsirinmu na mako-mako wanda muna fatan insha Allah ta'ala za mu ƙara zama mu tattauna mu ga hanyoyin da za a bi saboda lokaci yana tsawo ba a yi karatu ba kusan tun ramadan yanzu ga shi ana kwararren wata shida zuwa wata bakwai ba a yi karatu ba za mu duba mu gani insha Allah abinda za a iya ƙarawa ko bayan sallah karama ko kuma cikin sati a samu kuma in Allah ya bada iko a ƙara wata rana guda to wannan shi ne darasinmu na farko a wannan shekara na mako-mako kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mulku gaba daya mun tsaya ne a cikin suratu tauba a shafi na 402 wato a farkon aya ta 110 zuwa aya ta 111 babu 200 ai 204 ne ce 204 shafi na 204 za mu tashi aya ta 110 zuwa aya ta 111 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نعم كافي مفارا تفسيري بإذن الله سبحانه وتعالى muna taɓowa waɗansu matsaloli na zakka wanda mun taɓo da yawa daga cikinsu kuma galibi muna cirowa ne daga نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة الدكتور عبد الله بن منصور دكتوراه أكبوتا قصص السعودية زامن أن تقوك الآن daga cikin waɗansu matsaloli saboda matsaloli na zamani suna da muhimmanci a cikin kowane ɓangare na rayuwar musulmi akwai abubuwan da yanzu a can da babu su ko kuma sun ɗauki wani sabon salo to shari'a ta musulunci ba shari'a ba ce gurguwa a'a al'islamu salihun likulli zamanin wa maka bai yiwa a ce ga wata matsala ko ga wani abu ya faru amma a musulunci bai da hukunci a'a sai dai kai baka fahimta ba ko ya zamanto a samu hukuncinsa ƙarara ko kuma ya kasance a'a za a bi waɗansu nassoshi da ayoyi a yi istinbatin hukuncinsa mun gane wannan da kyau a yau a cikin al-mabhaf as-sabi zakatu sanadat as-sanadat ya an ce as-sanadat wato wani nau'i ne wanda za mu zo mu yi bayanin shi wasu takardu ne da kamfani yake bayarwa na sayan kima za ku kamfani shi na da kama abinda ake cima wani hannun jari a cikin kamfani wane yana da hannun jari a cikin kamfani kun ga irin waɗannan kamfuna a can wancan da lokaci babu su ko ba haka ba sun ka ce ga ta'arifin shi a sanadat a sanadatu jam'u sanad an gane ko ya ce wa urrifat bi ta'arifatin an yi ta'arifi daban-daban malamai sun ka ce qardun tawilul ajal bashi ne mai tsawon lokaci shine qard tawilul ajal tata'ahadu sharikatul muqtarida wato sharika muce kamfani ko society zai dauki alkawali wanda an kaba bashi bi mujibihi ta dalilin wannan bashin ko saboda wannan bashin an tusaddida qimatahu za ta ba mutum wato kimar wannan kudin da ya zuba fi tawarihin muhaddada a cikin lokaci nan tawarih ba tarihe tarihe ba ana nufin cikin waɗansu lokuta a ce ka ba da kaza ga kamfani bashi zai biya ka lokaci kaza waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa sukukun da sabon ne jam'i ne na sok sukukun tumathilu qurudan wasu takardu ne waɗanda suna matsayin kamar bashi ta'qiduha sharika wanda kamfani yake kullawa da masu mu'amala da shi mutasawiyat wato mutasawiyatul qima za ku ga hannun jari ana cewa jika biyar biyar ko 20 20 ko 30 30 ma'ana kimar sa daidai take babu bambanci wa qabilatul litadawum kuma wannan kimar ana iya jujjuya ta ina iya in sayar maka da hannun jari na in ce maka na sayar maka da hannun jari na na kamfani kaza wa ghairu qabilatin litajzi'a amma ba a rarraba ta yanzu bai yiwa a ce misali wani ya sai hannun jari daya ya sai sama mutum goma ba a yin haka nan to wannan shi dai ne abinda wato sun kai ta'arifi game da wannan to amma abin tambaya a nan idan mutum ya sai hannu a kamfanin jari shin yana da zakka ko bai da zakka tun da musulmi suna da hannaye a kamfunan jari a kasashen turawa wani za ka iske a kamfani ɗaya wani a kamfani biyu wani a kamfani goma wani ma a kamfuna masu yawa fiye da haka to shin akwai zakka ko babu tun da shi kafiri ba ruwan shi da zakka ko ba haka ba to sai malamai suka ɗauki cewa to akwai maganganu da aka yi tun da matsayin bashi ne aka ba kamfani shi meye hukuncin zakar bashi a cikin addinin musulunci ina fata an fahimce ni malamai suke cewa shi bashi ana kasa shi gida biyu akwai bashi akan wato idza kana dainu ala mali'in mali'in da alhamza ne asalin shi daga abin da yake cike amma da ana nufin mutumin da yake da wadata badirun wanda kuma zai bayar mu'tarifin kuma ya yarda ana bin shi mutum ne mawadaci kuma yana biyan bashi kuma ya yadda da ana bin shi bashi sharaɗi nawa uku to sai malamai suka yi maganganu hudu akan wannan wasu malaman fiƙin suka ce cewa yajibu fihi zaka fihi wa illam yaqbidu kenan yajibu zakatu fihi wa illam yaqbidu wannan dukiyar wajibi ne ya fitar mata da zakka ko da mi ko da bai karbe ta ba domin kamfani ba matsiyaci bane zai iya biya ka misali ne bayar da kamfani tunda muna magana kan kamfani wujubu zaka fihi ba'da qabdihi lima madamin as-sinin wadansu malamai suka ce a'a in kana bin maudaci bashi zaka bari sai ya biya ka idan shekara goma bashin yayi a hannunsa sai ka fitar da zakka ta shekara goma daga kudi wujubu zakati fihi ba'da qabdihi li sanatin wahida wasu malamai suka tafi cewa a'a bashi koda ya shekara goma idan aka karbe shi to za a biya za a fitar da zakka ne ta shekara daya saboda yana ba a hannunka yake ba waɗansu malamai daga cikin malaman hanabila da zahiriya su ko suka tafi cewa a'a adam wujubu zakati fi shi ba shi bai da wani bai da wata zakka ko da mutumin wanda ake bi ko da wanda ba a bi duk sun kawo dalilansu amma shi mai wannan littafin ko mai wannan risala ya ce ya tarajjahul qaulul awwal magana mafi rinjaye mafi karfi magana ta farko wa huwa wujubu zakati fi dainil marjum zakka ta zan wajibi ga bashin da mutum yake sawa tsammani idan balaga nisaban idan ya kai nisabi shi wannan bashin ma'ana ya kai kudin gram 85 wahalar haulu alaihi shekara ta zo akan shi kidan masu kudi a cikin kamfunna waɗanda sun kaba kamfani ba su cewa a'a ai mu wannan dukiyar yanzu a hannun kamfani take idan ka tashi fitar da zakka za ka lissafa da waɗancan kudin da suka kamfani ka fitar da zakka mun gane wannan don in ba haka ba to mutumin da duk kudin shi suna can a cikin kamfani mutum na yana da miliyar goma ko mu ce biliyan goma ga wanda yake jin english amma duk suna kamfunna ya ba da su ana aikin su to sai an ka ce ba a fitar da zakka sai kudin da suke a hannun shi kaga kenan yanzu mutum da biliyan goma ba fitar da zakka kun ga wanga akwai hatsari cikin wannan sai kuma bangare na biyu shine idza kana dainu mafnunan idan bashi ya zamanto zato ne ba ana nufin kana zaton za ka bi wani ba a'a kana zaton wani ba tabbas bane ya biya ka akwai mutumin da yana da bai biya ko ba ka da bane akwai wanda in sun ci bashin ka sai dai lahira akwai wanda shi alfahari da wannan saboda ya san manya ko kuma yana da wani matsayi a cikin al'umma sai ce shi baya biyan bashi ko kuma akwai wanda bai da hali ne da ka bashi yana da hali yanzu kuma Allah ya jarabe shi wato misali mawadaci na ya talauta to shin yanzu shi wannan bashin da ake bin shi za a fitar mishi da zakka ko ba za a fitar mishi da zakka ba malamai suka yi magana guda uku a nan wanda sun ce la zakata fi dainil mabnun babu zakka ga bashin da ba tabbas bane a same shi shine magana ta malikiya da kuma shafi'iyya da wata riwaya ta hanabila da kuma madhhabul zahiriyya shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya dauki wannan ra'ayi magana ta biyu wujubu zakati fihi wajibi ne a fitar mishi da zakka limamu dhamin as-sinin ba'da qabdiha ga abin da ya gabata na shekaru bayan ka karba kana bin mutum bashi na miliyan 100 sai ya talauci bayan shekara goma sai ya baka kudin ka miliyan 100 to su suka ce zaka fitar da zakka ta miliyan 100 a shekara goma an gane ko القول الثالث مغانا تأكو وجوب الزكاة فيه واجبيني أفتر مشي الزكاة أما بشرط إذا قبضه إن يا كربيشي لعام واحد أما نشكر غدا مغاني كو إذا يضمنتو نشكر غدا ما أنا نشكر ɗaya mutumin da karamta ma kuɗi miliyon ɗari shekara goma bai biya ka ba Allah ya bashi wadata sai ya biya ka to zaka fitar da zakka ne ta shekara daya da aka zo wajen munakasha da dalilai duka an kawo dalilan kowa abin da ya kafa hujja da shi sannan kuma da aka zo wajen tarjihi wani dance ne ake ganin za a fi rinjaye suwa a tsakankaninsu nan bai kawo magana ba cikakka game da ya kawo shi cewa mutumin da yake ana bin shi bashi kuma bai da shi an gabatar da amsa akan wannan amma dai duk inda ta kai ta kawo tun da kudin sun shigo alal akalla mutum ya fitar da na shekara daya alal akalla ya ce abin da ya sa kuma malamai suka yi saɓani ba wai don malamai an ce sun yi saɓani ba dole ne ya ce saboda babu nassi karara hadisi karara ingantacce da ya ce ana fitar da zakkar bashi ko ba a fitar da ita ya ce babu mun gane ko wani na iya cewa da ya ce babu ta iya bincikensa in ka yi bincike ka gano ga wani hadisi wanda ya inganta ya ce ga yadda ake fitar da zakkan bashi sai ka kawo harka ce ta ilimi sai a karɓa mun gane wannan ko yawwa ya ce wa inda ma hiya asaru ashabi eh, ashab riwayoyi ne na sahabbai mutabayina waɗanda sun ci karo da juna wasu suna ganin sahabbai ana fitarwa wasu suna ganin ba a fitarwa to kaga in akwai nassi karara sahabi bai kawo ra'ayinsa ko ya ce ya yi ishtihadi ko ba haka ba to wannan shi ne abin da za mu kawo game da zakka ta as-sanadat insha Allah ta'ala za mu sake maimaita aya mu kuma cikin tafsiri sai kuma in mun sake dawowa cikin tafsiri mu ɗauki wata mas'ala daga cikin wato mas'aloli na zamu wallahu ta'ala a'la aka maka Allah a sake maimaita aya
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
na'am manhaji na tafsiri da muke tafiya akan samun yi bayaninsa na farko za a kawo bayani na asbabun nuzul haka ne ko na biyu sannan a kawo almunasaba bainal ayat abu na uku sai a fassara ɗaiɗaikun kalimomi ko kalima wato a bisu ɗai bayan ɗaya ko ba haka ba daga nan in akwai waɗansu bayanai da suke da alaƙa da hadisai da fiƙihu sai a kawo su ko ba haka ba wani lokacin tana yiwa mu manta ba mu bi wannan tsarin ba saboda wata maslaha mu- wato mu manta wani lokaci kuma saboda wata maslaha sai a wato bar wannan tsarin ai wani dalili saboda wani tana yiwa ya ce ai can an ce kaza kuma ba a cika gabatar da wannan ba idan muka duba cikin al-isti'ab fi bayanil asbab mawsu'a ta asbabun nuzul sun kawo sababin nuzul guda biyu karkashin wannan aya wanda ko cikin azumi mun karanta su mun ce kuma ba su inganta ba athar na farko na Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi ya kawo cewa Abdullahi bin Rawaha ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da zai masa muwaya'a wato eh, ishtariq li rabbika wa li nafsika ma shi'ta ka sanya ma kanka sharadi kuma ka sanya ma ubangijinka sharadi ma'ana mi kake bukata kafin muwaya'a mi kake so ga Allah kuma mi- wani sharadi da ka dora ma kanka yace ish- ashtaritu li rabbi an eh, ashtaritu li rabbi an ta'budahu kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi bin Rawaha ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi sharuɗan da nashi da na Allah ma'ana menene a abin nan yake cewa to ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an kenan na sharɗanta muku cewa game da haƙƙin Allah ku bauta mishi kada ku yi shirka da shi wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum ni ko na sharɗanta ku hana ni daga abin da kuke hana kawunanku da mi da dukiyoyinku shi ne halaka kenan duk abin da ya shafi rayuwarka da dukiyarka ya baka so abin da zai taba shi ina fata an fahimce ni qalu fa idza fa'alna zalika sai sahabbai suka ce kenan nan ba abdullahi bin rawaha shi kadai ba fa ma lana to mi muke da shi qala aljanna to Allah zai baku aljanna qala rib wato rabiha albay'u an gane ko wato ciniki an samu riba kenan kasuwanci ya yi riba la na nan ba yana nufin ba za mu yi baccin rana ba ƙala ya ƙilu la na ba za mu wato yarda ba wani ya saya shine ka sai abu bayan ka yi ciniki ka ƙare sai wani ya ga abin nan sai ce ina so to shine sai ka zo ka ce wane na sai abin nan amma na ga yana da riba kuma yana da sauki so ka saya ka samu alkhairi shine naqilu kenan zamu bari wani ya saya wala nastaqilu kuma ba za mu kira wani ba ya saya in ka diba cikin fiqhu babul iqara zaka ga wannan sai aya ta sabka فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم wannan asar ba shi ne bai inganta ba a matsayinsa na sababin nuzu kenan bai inganta ba akwai asar kuma na jabir bin abdullahi al-ansari da ya ce wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci an gane ko sai mutane sun kai kabbara sai wani mutum daga cikin ansar ya zo mutanen madina saniya tarafai rida'ihi ya an ce saniya ya karkato an gane ko sana ya sani shi ne karkatawa tarafai rida'ihi sassa guda biyu an yi shafe nunun lil idafa guda biyu na wato gyalen shi wannan abin da suke sawa ma'ana ya ɗauko wannan ya ɗora nan ya ɗauko wannan ya ɗora nan ala atikihi akan wuyansa kenan wannan da nan wannan da nan kusan ana iya abin nan ga wuya sai a ɗauko wannan a sanin a ɗauko wannan sai a saka a nan faƙala ya rasulallah a nazalat hadhihi al-aya qala na'am yace shin wannan aya har ta sabka ma'ana abu ne wanda kamar cikin ran shi yake jin shi faqala al-ansari bay'un rabi'un ciniki ne wanda yake mai riba la naqilu wa la nastaqil ba za mu bar ma wani ba za mu wato bar ma wani ya saya ba kuma ba za mu kira wani ya saya ba to don haka dai waɗannan asar ba su inganta ba a tahqiqi na asar yadda ake tabbatar da su sai dai ba shi ke nuna ma'anar ayar ba haka take ba a'a ita ma'anar ayar haka take tabbas Allah ya ciniki da mu'minai don Allah ne ya faɗa mun gane wannan ba harkar rigima bace domin ilimi baya buƙatar rigima Allah ya ciniki mu to kenan asbabun nuzul yanzu mun kai karshen su mas'ala ta biyu sai abinda ake kira al-munasaba shine munasaba tsakanin aya da aya akwai wani littafi sunansa mushaf darus sahaba darus sahaba wani gidan buga littattafai ne da yake kasar misra suna da littattafai daban-daban to cikin munasabat sai suka yi wani mushaf wato mushaf darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati wa fawatihu suwar ila ganin khawatimiha to sai suka kawo menene munasaba inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sun ka ce lokacin da falan ba zakara an gane ko almunafiqina bayan Allah ya ambaci munafiqai wa hiya lahum da kuma dabarun su wa ma tawaadahum bihi min al'adab al'alim da abinda Allah ya musu alkawali na azaba mai radadi fil akhirah wal fadihatu fid dunya kuma Allah ya alkawali zai kuma ya taso a duniya nasaba zalika ar-ruju' ila fadilatul jihad sai an ka dawo bayani kan jihadi kenan nan abin da suke son su ce Allah ya fara bayanin jihadi tun a farkon mi tun a farkon suratul tauba ko ba haka ba Allah ya yi bayanin jihadi da ayoyi daban-daban daban kuma munafikai su ko ba sa son su sun jihadi to sai aka zo aka yi bayani kan an yi musu narkon azaba kaza kaza kaza kaza kaza kaza in muka duba ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة كما هكذا بني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون da illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ko ba haka nan bane illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah duk zancen jihadi ne ake yi to sai aka dawo bayan an yi zancen munafikai sun gina wani masallaci aka yi musu narkon azaba sai aka sake komawa wato kan bayanin jihadi jihadin nan da masu imani suke yi ba aikin banza suke yi ba Allah zai ba su aljanna kenan munafiqai su ma ana son su tuba inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin su dawo su tuba su yi imani na gaskiya don Allah subhanahu wataala ya basu aljanna kun ji abin da sun kace sai abu na biyu littafi na biyu wanda zai muna bayanin munasaba shine at-tahrir wa tanwir na imam ibn ashur shi ma ya kawo nashi bayani yace istinafun ibtida'i magana ce wadda aka fara don bayani na daban in an ka ce isti'inafun bayani fara magana ne don a yi bayanin abin da ya gabata isti'inafun ibtida'i fara magana ne wato don saboda yin wata magana mai zaman kanta ko da tana da alaka da waɗancan ya ce littanwihi bi ahli ghazwati tabuk don a yi bayanin muhimmancin waɗanda sun ka ta yakin tabuka tunda suratu tauba ta ta sabka ne kan zancen yakin tabuka ko ba ka da bane yace wa hum jayshul usra su ne ake kira jayshul usra Allah ya kira su al usra ko ba kan bane laqad taballahu ala an-nabiyyi wal ansar wal laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al usra likay yakuna tawti'atan yace to wannan aya dan ta zamanto tawti'a shimfida wa tamhidan shi ma dai matsayin shimfida ne li dhikri tawbati ala alladhina takhallafu anil ghazwa dan ai bayanin waɗanda ba su je yakin ba cikin sahabbai waɗanda aka karɓi tuban su kenan shi ibnu ashir kun ga ya saba musu yana ganin tamhidi ne akai kafin aje wajen laqad taballahu sai a faɗi waɗanda suka je yakin ga irin abin da suka samu waɗanda ba su je ba kuma Allah ya gafarta musu shi yasa shi ilmul munasabat ana iya samun ra'ayuka daban-daban ba matsala bane amma idan ba su ci karo da juna ba duk sai aini duk za a iya aiki da su mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu to sai mu zuwa cikin jalalai don mu fassara daidai kun kalimomi inna Allah ashtara min almu'minina haqiqa Allah an fara da inna duk bayanin da kaji an fara da inna a larabci yana da muhimmanci kaga inna ce muhammadun jalisun amma inna ce inna muhammadan jalisun ka san dai magana da akwai karfi cikin ta almu'akkidat ko kuma sai fara da jumla ismiya bai ce wato abin nan ba ishtara Allah ba sai ce inna Allah sai ya fara da sunan Allah saboda suna ne ba sunan da yake sunan Allah ina fata ana fahimta ta kuma jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar wanda yayi wannan alƙawalin babu lokacin da ba za a same shi ba yana nan wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut inna allaha ashtara haqiqa allah ya saya asalin shi ishtara yani to fatha ta yi nauyi akan ya usi an kabe da ta alif domin ifta'ala ina fata an fahimta ishtara min almu'minina an qara alif wa ta asalin shi sharani shara yashri wa sharawhu bi thamanin بخس دراهم معدودة سأنك قارة ألف والتاء كما قتل يا كشي اقتتل أن قارة ألف والتاء شرا يا سيا اشتراكما يا سيا إن الله اشترى من المؤمنين تبس حقيقة ألا يا سيا دق مؤمني أنفسهم ألا يا سي رايكنس أنقالكو رايكنس قباء يا وأموالهم دوكيو ينسو babu abin da ɗan adam yake da tsare gare shi ilimi irin ruwansa ko ba ka nan bane yanzu idan aka tare mutum yan fashi suka tare mutum shi kenan suka ce yana da kuɗi ko ka kawo kuɗi ko ranka wanne zai ba su kuɗi zai ba su ko ba ka nan bane wannan yake nuna maka mi rai ya yi kuɗi tsada tunda in babu ran kuma za ka yi da kuɗin ya judu bin nafsi in dhanna al-bakhiru biha wal judu bin nafsi aghla ghayatul judi ina fata an fahimce duk wanda kaga ya bada ran shi gare ka to balantana dukiya amma da mutane suna iya bada kudi amma ba su iya bada ransu ba haka nan ba to anfusahum wa amwalahum sai yace bi an yabdhuruha su bada rayukansu cikin jalalin muke fi ta'atihi a cikin jima Allah da'a kal jihadi kamar jihadi to in sun ka ba Allah bi anna lahumul janna shi ko Allah sai ya ba su aljanna kaji yadda za a yi musanyar shi yasa duniya da lahira sun ginu ne akan musanya kanunu tabadul kamar yadda Sheikh Abdullah bin Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa kanunu tabadul mu musulmi da kasashen musulmi da na Afirka abin da yasa ba mu ci gaba ba ba ma aiki da wannan ka'ida ka'idata akhdhu thamani wato wato i'ta'ul al-akhdh wal ata mu muna son akhdhu thamani wal mafhum yanzu idan na je shago ina son a bani kaya ni zan bayar kuɗi amma in ni zo da kuɗi na nuna ma mai kaya kuma ni amshi kaya kuma ni ce zan koma gida zai yi ba zai yi wa ba shi yasa duniya ta ginu ne akan akhdhu wato ka basuwa ka karba haka ma lahira take bai yiwa in ka ga ka aikata khairan can ma khairan zaka samu in ka aikata sharran lahira ma shi zaka gani nan ma duniya haka in ka aikata khairan khairan in ka aikata sharran sharran bi anna lahumul janna aljanna eh an ce aljanna shine da fatha aljanna an gane ko in an ce aljinnatu aljannu min aljinnati wan nas in an ce aljunnatu ita ce kariya ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun yuqatiluna fi sabilillah su masu imanin nan suna yaƙi dan ɗaukakar da kalimar Allah yuqatiluna fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddud wa takrar ba a cewa babu ranar da jihadi ya tsaya an daina jihadi kamar yadda ingila ta yi amfani da waɗansu mutane ta ce su ce jihadi ya ƙare la ikraha fi din suka ce kuma yaƙi da ingila a ƙasar indiya yaƙi ne da Allah tun da Allah ya ba su ikon su zo su mamaye ƙasa to irin waɗannan abubuwa ba za a karɓe su ba jihadi yana nan sai dai bi shurutin wa dawabin ba za ka je kai jihadi ba kawai da karan kanka a'a ina sharuɗan da aka wato sanya na yin jihadi ad-dawabit wanda yana daga cikin abubuwan da suke rikitarwa wasu su ce za su je su yi jihadi haka kawai wasu kuma su ce a'a an kare jihadi kawai yanzu babu wani jihadi a je a yi ta bacci a'a akwai jihadi yanzu in kafirai suka shigo cikin kasashenmu suka ce za su harbe mu su kashe mu shi kenan sai mu yi tsaye a kashe mu a dole mu kare kawo mu da ƴaƴanmu ko ba ka da bane fa yaqtuluna wa yuqtaluna fa yaqtuluna su mu'min nan nan za su kashe kenan fa yaqtuluna al-kuffar ina fata an fahimce ne za su kashe kafirai sai aka shafin maf'ul kin tunda an san musulmi ba yake yaka kafiri qad kana lakum آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين فيقتلون ذا سكشي ويقتلون ذا أكشيس إمام السيوطي جملة استئناف جملة استئنافية وأن جملة تبيان كما قارن بيان كوكو من زمن كنتا أما كما بيان للشراء دا أنونا مكا يد تلك الله يكي za su kashe a kashe su kenan wannan shine bayar da rayukansu da sun kai an fassara ba da abin da ake nufi da bayarwa kuma cikin jihadi sai an sa kuɗi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah yace wa fi qira'atin ya zo a cikin wata qira'a bi taqdim al mabni lil maf'ul an gabatar da fi'li al mabni lil maf'ul akwai qira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna to in ka ji wannan qira'a ba gaggawa na kai ka ce babu ta ba in baka san ilmul qira'at ba baka san to sai ka tambayi malaman da suka san ilmul qira'at wannan qira'a ce ita ma mutawatira tabbatatta wadda kuma imamu hamza da al-imamu kisai da imamu khalaf haka suka karanta zato fa yuqtaluna wa yaqtuluna to anan da aka ce fa yuqtaluna za a kashe su wa yaqtuluna za su kashe a wannan qira'a akwai iskali ko tunda an ce an kashe su kuma sun kashe sai malamai suka ce abinda ake nuhi inji shi mai jalalai haifa ya ƙturu ba'aduhum fa ya ƙturu ba'aduhum sashen su zai kashe kafirai su minai wa yi ƙatilul baƙi saura kuma zai ci gaba da yaƙi tunda wanda an kashe ba zai iya kashewa ba ina fata an fahimta shi yasa fa yuqtalu na koko a'a alwawu la tufidu tartib ita wawu in an kawo ta ba tare da nufin abin jere yake ba wallabina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama wadanda suke kwana dare suna sallah sujjadan suna sujada wa qiyaman kuma suna tsayuwa to sallah in dai za a yi ta ba cikin film bane bale ayo baya da baya da baya ko ba kana bane ai sai an yi tsaye sannan ake mi sannan ake yin sujada ya kamata mu fahimci wannan kina alwawu la tufidu tartib ko kuma dama musulmi sashen su ne zai je shi yaki in an kashe saura saura kuma su yaki dama matsayin al'umma guda muke shi sa ce fa yuqtaluna ana kashe su dan saboda mu gane cewa wanda an kashe cikin mu yake mu din da yi mun gane wannan ko sai ce wa'adan alaihi haqqan alqawli ne ga Allah yace masdarani mansubani ya shiga da hawu masdar ne guda biyu waɗanda an yi musu nasba bi fi'lihi mal mahdhuf da fi'lin su wanda an ka shafi na in baka san nahawu ba duhu ɗaya zaka gani wanda yake cewa na hau bai da wani muhimmanci bai da alaka da alkur'ani waye waye irin waɗannan maganganu ya kamata ɗalibin ilimi ya nisance su ko ba haka ba nan abinda ake nufi da an ka ce wa'adan alaihi da ya ce mansubani ai wa'ada wa'dan wa haqqa haqqan shine masdarani mansubani bi fi'lihi bal mahdhuf to ya ko dan kaddara wa in baka san nahwu ba kaga ce kai wannan shi wani an ka zo da zai ce kai wani bayani ne ka bai da amfani bai da amfani da Allah bari cewa bai da amfani ka tsaya kai karatu ka gane inda karatu ya saba gaba Allah ya taimake mu sai ya ce fit tawrati alƙawali ne wanda a cikin at-taura littafin da an ka ba annabi annabi Musa amma duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce ya ba annabi Musa at-taura kaf in ji malamai ba ni ne ce ba don wani zama ruru ba ni ce ba an gane ku sai dai Allah ce ya ba annabi Musa littafi walaqad ataina Musa alkitaba amma babu walaqad ataina Musa taurata in ka samu kuma ka kawo ba har ka bigi ba bace to amma sai malamai sun kai ijma'i wannan alkitabu da an kace an ba annabi Musa ita ce at-taura wal injil da kuma injila shi ko littafin da an ka ba annabi Isa to shi annabi Isa wa atainahu al-injila Allah ya ce mun bashi injila nan babu matsala yace kuma wal qur'an da kuma al qur'ani wannan alƙawali ne wanda sun kai jihadi Allah zai ba su wannan da an kace kuma shina cikin at-taura da injila ba ana nufi haka yake da larabci ba a'a ma'anar irin wannan akwai ta cikin waɗannan littattafan mun gane ko ibnu kathir yana karantawa wal qur'an ba wal qur'an ba sai Allah ce wa man awfa bi ahdihi min Allah nan tambaya ce Allah yake yi wa man awfa wane ne ya fi cikawa asalin shi wa man aufayu ne an gane ko domin af'alu ne ismu tafdil wafa ya cika ko ba ka nan bane to aufa asalin shi aufayu to tunda ya'un ta zo karshe an gane ko kuma domma ta yi mata nauyi sai an kamar da shi alif wa man aufa shin wane ne ya fi cikawa bi ahdihi da alƙawarin shi min Allah daga Allah subhanahu wataala to nan tambaya ce an kai amma ba amsa ake so ba nan nafiyuna na al-istifham bi ma'anar nafi ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti kaga tambaya tambaya tana iya ɗaukan ma'ana sun kai ma'ana 30 nan ba Allah yana tambaya bane tunda Allah ai ya san cewa babu da kai shi nan wa man awfa bi ahdihi min Allah ai la ahada awfa bi ahdihi min Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أصدق من الله قيلا لا أحد أصدق من الله قيلا إنا فاتا أقول ده دول سيمون فهمت وانا بذي يوا بكراتو أي تتهيا كذا سيتشت بأهده القول إنسا القول إن الله ينا ديوا أتشن القرآن إنا فاتا أفهمت الله يأتوك القول قبني إسرائيل يأتوك القول قريب إن كاي توحيدي كاي إيماني الله ذي باك مين الله ذي باك الجنة sai ce to fastabshiru ku yi bushara ya ce fihi iltifatun anil ghaiba nan balaga kuma ya shiga akwai iltifat yasa tafsiru jalalai yana buƙatar a karantar da kai shi kafin ka fara tafsiri saboda fassara ɗaiɗaikun kalmomi yana da wahala gakka zamu ka ɗauki ibnu kafir ka ce a'a fara da jalalai sai an fara da na ƙasa in ka fahimci jalalai lokacin ne da ka iya gane sai ka gane kalmomin ɗaiɗaiɗai sannan za ka shiga cikin hadisai da ayoyi su kuma ka kawo su amma in ya zama to baka iya fassara ɗaiɗaikun kalmomi ba to tafsirul ijmali na da ai sai mutum ya karanta aya tun da farko har ƙarshe dama ya san akwai kalmomin da bai iya fassara su sai ce to gare abin da aya take nufi mazmunul aya to mu zaka kashe da mazmunul aya babu yarda jaza dan jami'a in bai zaure ba karatun soro galibi irin wannan yake cin shi fassara ɗaiɗaikun kalmomi da yaren sai na bashi wahala to in kuma bai koya ba yaren ne baka iya ba karatu ba baka yi ba kai karatu amma wanga fannin na fassarawa da yaren ka baka iya ba iko kokari ka iya shi don ka isar da sako zuwa ga al'ummar ka mun gane wannan da kyau ko to da yace fi iltifatun akwai juyawa asalin iltifat shine waiwaya wato anil ghaiba daga ghaiba an gane ko wato ghaiba shine kamar ana magana da wanda babu shi nan ghaba shine abin da ya faku ana magana da wanda babu shi nan sai a dawo zuwa ga wanda yake nan ko ko ana magana da wanda yake nan sai a juyar da damiri shi yake kira iltifat babi ne mai fadi a cikin ilimin balaga a koma cikin littattafan balaga a ga yadda yake imam suyuti ya kawo wato babi akan al-iltifat da anwa'uhu a cikin al-itqan fi ulumil qur'an mai so ya koma can fastabshiru ku yi bushara ku ji dadi bi bai'ikum an gane ko kaga nan ya kamata ya ce bi bai'ihim tunda ya ce anfusahum bai ce anfusakum ba wa amwalahum bai ce wa amwalakum ba amma sai ce bi bai'ikum rukun ce bi bai'ihim alladhi bay'u bi to shine iltifatin cinikin da aka yi alladhi bay'atum bi wanda kuka yi da Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana raddi ga wato abin nan mu'tazila da suke cewa babu ceto da waɗanda suke cewa babu ceto ranar tashin alkiyama an gane ko hujjar su ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a la bay'un fihi babu ciniki daya a qira'ata ibnu kathir da abu amr la bay'a fihi babu jinsin ciniki nice la bay'un babu daya to tana yau a samu biyu ko ba kana bane amma ka ce la bay'a fihi wala qullata wala shafa'a shafa'ata an gane ko kenan babu jinsi la annafi al jinsi amma ka ce la bay'un nafiyun ne lil wahda in an ce babu guda tana yau a samu biyu ko uku amma ka ce babu jinsin abu to kwata-kwata babu shi to sai suka fa hujjar sai to ainihin kira'a ta abu amr ibn al'ala da ibn kafir la bai a fihi wala khullata wala shafa'a babu ko guda sai a ce amun ne makhsus lalle la bai a jinsin ciniki babu wala khullata babu abokantaka wala shafa'a ba ceto ta kore dukkan jinsin amma makhsusun ne yau ne ce to kaje su ka'idodi wayoyi makhsus kuma in ka kawo hadisi yace bai yarda ba eh irin dan qur'ani ne na ce a mu ba mu yarda hadisi ba sai ayoyin qur'ani ko ba garan bane sai mu ce to ga ayoyin alqur'ani la bay'un fihi ko ba haka nan bane wala khullatun wala shafa'a akwai bai'u a qiyama akwai shafa'a akwai khulla dalilin mu kuma Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم كاجي تنكيني كما قيامة لذا أيش مخصوص بهذه الآية أنقالكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار kaga ciniki ne kasuwanci ne za ku yi da Allah ina fata ana fahimta ka to wala kulla babu abokantaka a'a ta kafirai ce babu al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina wala shafa'a la shafa'ata lil kuffar من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى in an ka samu izinin Allah kuma wanda za a yi ma ceto wanda Allah ya dane to akwai ceto shi yasa su kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i sai kuma amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana tafsirin cikin kafirai tunda hadisai mutawatirai sun zo kadiba cikin sahih bukhari da muslim da sauran littattafan sunna fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika al-bai'u kenan wannan ciniki huwa al-fawzu shi ne alfauz rabo daga faza ya fuzu fauzan masdar ne al'azim wanda yake mai girma ka kusan duk abinda Allah ya ce ma mai girma mai girma ne al'azim ismul fa'il ne na fi'ili azuma ya azumu sai a ce azimun shi ba a ce azimun an gane ko ba su ce ta mubalaga ba domin fi'ilin gairu muta'addi don ka ismul fa'il ne al-munilu al-munilu ghayatul matlub wato rabon da zai baka ghayatul matlub ka kai ga samun iya abin da kake so da ka samu aljanna babu wani abu wanda kake so bayan aljanna don babu abin da babu cikin ta ko ba haka nan bane innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala babu wani dadi da ka sani wanda zaka nema wanda a bayar sai saka ka bata makankare da duniya duniya ko ka samu ko baka samu ba da fasaji na mushi kana iya tara ta sai ka samu ka samu kuɗi sai Allah ya kashe ka shikenan wasu su zo sai ka gina gida na miliyar guda satin da zaka koma sai Allah ya kashe ka shikenan sai wasu su shiga a gani in akwai kuɗi cikin banki su ɗebo a yau soye yanzu suna za su yin harka kaga yan haram ka tara kaga ka tashi aiki ba da wani nake ba fa eh misali ne wuce bayarwa kun san wa'azi matsala ne da shi to kafin mu je aya ta gaba akwai wani bayani wanda yake da muhimmanci wanda Imam Sa'adi ya kawo na ga magana ce mai muhimmanci kwarai da gaske zan kawo wannan bayani da Imam Sa'adi ya zo wa zalika al-fawz al-azim sai ce alladhi la fawza akbar minhu rabo ne wanda babu wanda rabon da yake girma wato rabauta da ta kai wannan wala ajal kuma babu abinda ya kai shi girma daraja daga aljalil ne ko kima li'annahu yatadammanu sa'adata al-abadiyya domin in ka samu aljanna zaka samu arziki da tsira na har abada wan na'im al-muqim kuma zaka samu ni'ima dawwaman ma ba irin ta duniya ba war ridha min Allah kuma za ka samu yarda ta- ta ta Allah alladhi huwa akbaru min na'imil jannat wanda ya fi samun aljanna domin da yarda Allah ne ake bi ake tabbata a cikin aljanna wa ridwanun min Allah akbar wa idza aradta an ta'rifa miqdara as-safqa yace in kana son ka gane kimar wannan ciniki shine as-safqa ba at-tasfiqu ba at-tasfiqu tabi as-safqa ciniki intabe sai yace fanzur ila al-mushtari man huwa ka tambayi shin wane ne zai sayi kayan da za a sayar wa huwa Allah jalla jalaluhu Allah ne ce zai sayi ka ko san kana da tabbat ko ba ka nan bane wa ila al-iwadi kuma ka kalli menene za a bayar na musanya wa huwa akbarul a'wadi wa ajalluha mafi girman abin da za a yi musanya da shi ne kuma mafi daukaka jannatun na'im ajanna za a baka yace wa ila thamanil mabzul fiha kuma ka kalli abinda za a bayar kayan da za a sayi shine as-saman abinda za a sayi kayan da shi wa huwa an-nafsu shine rayuwarka wal mal da dukiyarka allazi ahabbu al-ashiya'i lil insani kuma su ne da adam yafi su kenan cinikin tsada gare shi ko ba ka nan bane lalle Allah ne zai saya ka ko san Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ko ba ka nan bane kuma abinda Allah zai baka aljanna gaya abinda mutum dan adam yake bukata aljanna amma kai ma fa ala inna sil'atullahi ghaliya kai ko sai ka ba Allah abinda ka fi so an gane ko yace wa ila man jara ala yadayhi aqdu aqdu ila man jara alaihi aqdu hadha at-tabayu sannan wane ne cinikin ya shiga tsakankani lokacin da za a kulla wannan ciniki yace wa huwa wa huwa ashrafur rusul shine mafificin annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da mu yake nufi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da akwai wannan cilikin shine wa khairu khalqillahi ajma'in kaga babu ƙarya a cikin wannan wa bi ayyil kutubi ruqima shin cikin wani littafi ne kuma ruqima aka rubuta shi domin ruqima yana nufin wani lokaci abin da an kasa ba stamp kenan an kasa kashi eh da wani littafi ne an kasa stamp akan wannan shin kashe ne na wani shugaban kasa ka san dai a ce maka abu ne na kasa shugaban kasa ya samu stamp akwai shakka ciki to ya ce wahiya kutubullahi littattafan Allah an gane ko alkibaru masu girma almunazzalatu ala afdalil khalqi waɗanda an ka saukar ga mafi daraja halittu tunda da attaura da injila da zabura da alkur'ani manya manyan littattafai ne shi yasa kuke ganin alkur'ani yana yawan ambaton su to in ciniki ya zama to haka mai saye Allah abinda zai bayar aljanna abinda za mu bashi rayukan mu da dukiyoyin mu yadda wanda ya shiga tsakankani a yi wannan cinikin annabawa sannan stampkin da an kasa na shaidar tabbas wannan abin akwai shi shine littattafan Allah mafi girma ai ciniki ya kare Allah ya ji kan malam kuma Allah ya ji kanmu gaba daya so Allah ya ba mu nasara fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-azim Allah ce wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah ya ba mu aljanna firdaus al-a'la ya rabbal alamin duk da yake lokaci ya fara tafiya malam akan ta aya ta karshe kuma ta samu shiga gaba daya ba sai Allah ce at-ta'ibuna
التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
na'am kamar yadda bayani ya gabata in babu sababin nuzul zamu je ne zuwa ga ilmul munasaba ko ba haka nan bane tunda in babu asbabun nuzul kire yanzu zamu zo mu yi munasabar aya da ayoyin da suka gabata ko da ayar da ta gabata ko ba haka ba a cikin wannan littafi mushaf darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayat sun kace thumma yadhkuru Allah ta'ala sannan sai Allah ya ambata sifatil mu'minina sifofin mu'minai wa humul mawsufuna bi hadhihi sifatit tis'a tis'a kenan waɗanda an kace al-mu'minina domin ya ce ni wa bashirin mu'mini ko ba karan bane ka yi wa mu'minnai bushara to kamar wani ya tambayi Allah su waye waɗannan muminan sai an ka ce ga sunan at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wal nahun 'anil munkari wal hafizun li hududillah wa bashshiril mu'minin mun gane wannan imam ibnu ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir da yazo bayanin munasaba sai yake cewa asma'ul fa'ilina tuna awsafun lil mu'minin sun asma'ul fa'ilina sunan waɗanda sun ka aikata domin nan duk in mun ka duba ismul wato mai aikatawa at-ta'ibu ismul fa'il ne ko ba ka nan bane al'abidu tun da jam'in su ne an ka kawo alhamidu as-sa'ihu to waɗannan asma'ul fa'ilina yace huna anan awsaful lil mu'minina sifofi ne na mu'minnai min qawlihi inna allaha ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna kenan nan sifofin su ne ake faɗa su waɗannan masu imani nan don kakka sa tsammanin abin nan za a faɗe su ne ba tare da an bayyana maka wane ne mai imani ba shi yasa malamai suka yi saɓani za mu zo mu gani maganganun da malamai suka faɗa game da cewa shin dole wanda ya je jihadi sai ya siffantu da wannan ma'ana dole na sai ka haɗa waɗannan sifofi za a ce maka mumini ko ko a'a ya danganta daga yadda ka siffanta da su abin nuhi an ce inna Allah hashtara minal mu'minina waɗanda su ne za su samu aljanna ko ba ka nan bane to sai an ka ce atta'ibuna al'abiduna shin duk mutumin da sai mutum ya hada waɗanda sifofi guda tara gaba ɗaya kakaf zai samu aljanna ko ko a'a zai ɗabi in ya ɗabi'antu da waɗansu zai iya shiga aljanna an gane ko ko ko a'a wanda ya ɗabi'antu da waɗannan tara ya cika ƙororuwa inda ake so wanda bai same su ba sai da mutu imaninsa zai ragu daidai gwargwadon yadda yake wato kula da waɗannan ba sani ko mun fahimta ba an gane ko shi yasa sai malamai suka yi bayanai wato masu yawa amma ayar ba za ta samu shiga ba gaba ɗaya za mu ɗan gabatar da abin da ya sauƙaƙa shi atta'ibuna sai wato mai jalalai ya ce rufi'a alal madhi an yi mishi raf'a akan yabo an yi mishi raf'a akan yabo bi taqdiri mubtada'in amma za a kaddara mubtada suna wanda yake kenan gaban khabar kenan shi a wajen Imam Suyuti ko mu ce mai su jalalaini tun da Imam Suyuti shi dauko daga can Fatiha zuwa nan shi yana nufin mubtada an ka shahi kenan asalin shi bi taqdiri mubtada'in kenan min shirki kenan at-ta'ibuna min shirki shi min shirki yana da alaka ne da at-ta'ibuna ba yana da alaka da mubtada ba kenan su ne masu tuba min shirki wannifaki da munafinci kina asalin shi humu ta'ibuna sai an ka shafe hum sai an ka ce at-ta'ibuna in ka zo sai ka kaddara shi yasa akwai wani malami ko in ce wani abin nan doktor a kasar Libya ana kiran shi Ibrahim Rufaida sai yazo yayi bincike kan kalmomin da ake shafewa wanda ake kaddarawa risala shi ta magister akan wanda yayi al-hafu fi asalibin lugatil arabiyya to da yazo a wannan wurin sai ya ce to akwai wurin da yuhdaful mubtada jawazan wa wujuban kenan akwai inda a larabci ana shahe mubtada jawazan ya halatta in ka ga dama ka kawo in ka ga dama kar ka kawo akwai wurin da tilas ne sai ka ambaci mubtada din an gane ko yuhdaful mubtada ka shafe shi jawazan akwai kuma inda tilas ne sai ka shafe shi to sai yayi bayani mai yawa akan wannan wannan risala tana da kyau kwarai da gaske yake cewa yadda malamai suka ce yuhdhafu mubtada ana shafe mubtada jawazan ya halatta fi kulli mawqinin a cikin kowane wuri dalla fihi ala al-mubtada mai karatu wanda ya san larabci zai gane cewa an shafe mubtada al-mahdhufu an gane ko dalla fihi ala al-mubtada al-mahdhufu dalilu shi mutanen nan wanda an ka shafe an samu dalili haliyun na hali an gane ko au maqali ko da magana wani lokaci wani abu zai zo sai a shafe abin da ke da alaka da wani abu sai a kawo sashi kenan sashen zai nuna maka akwai saura wani lokaci a'a a hankalinka sai kaga a'a yo ai ita at-ta'ibuna at-ta'ibuna kalma ce wadda ba ta iya zamantowa mutada amma in ka kaddara humu ta'ibuna shikenan sai ya zama to hum shine ni mubtada at-ta'ibuna shine matsayin khabar to sai ya kawo wurare guda biyar waɗanda ya halatta a shafe mubtada sannan ya kawo wurare guda eh, bakwai waɗanda wajibi ne a shafe mubtada to amma waɗanda an wajibin nan ba kansu muke karatu ba sai mu kawo wurare guda biyar da yake ya halatta yace malamai suka ce ana shafe mubtada an gane ko a cikin yaren larabci jawazan fi jawabin istifhami in an kai tambaya to ba dole bane sai an kawo mubtada misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma adraka mal hutama sai ce mi narullahi al muqada tunda tambaya ta gabata asalin shi hiya narullahi al muqada wa ma adraka ma hiya sai ce mi narun hamiya asalin shi hiya narun hamiya وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ستمي في سدر مخضود أي هم في سدر مخضود كنا إن جب تنبيا تجبات أنا شافي أنا شافي مبتدا أما جوازا لا وجوبا وري نبيكما بعد فائل جواب bayan fa'i ta jawabi in sharadi ya gabata sai zai zama to fa'un ta jawabi ta zo to mubtada ana sharfi fa'ul jawab man amila salihan فلنفسه ومن أساء فعليها كنا من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها كذا سيتي ومن أساء بيتي كما ومن عمل سيئا ما كذا من عمل صالحا أينا إيه تيوا واتو من أصلح أما سيتي من عمل صالحا أما ومن أساء سيتي فعليها نوع أنه بكتم في إلن ذا أكاو كيسي تو إلن ونن شما ذاك ساميش شنا a cikin alkur'ani ba a da fa'il jawabi in jawabi wato ya gabata ina fata ana fahimta ka to sai kuma malamai suke cewa daga ciki ba a da alƙauli in ƙala ta gabata ko alƙaulu ko ya ƙulu wani lokaci ana shafe mubtada wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalina ay qalu hiya asatirul awwalina aslin magana bal qalu adghafu ahlam kenan bal qalu hiya adghafu ahlam wurina wato hudu kenan bayan ba'd fa'il jawab ba'd istifham ba'd alqawl sai ba'd alkhabar fihi sifatun lahu fil ma'na asamu khabar yana ma'ana ga mubtada mubtadakin khabarkin matsayin ma'anar shi yake to shine sai a shafe shi kaga sai an ka ce at-ta'ibuna al-abiduna asalin shi humut ta'ibuna domin shine ma'anar waɗancan al-mu'minina ina fata an fahimce ni kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce summun bukmun umyun fahum la yarji'una ay hum summun bukmun umyun fahum la yarji'una sai wuri na biyar da ya kawo wannan kuma mahallul khilafi ne shine a shafi mubtada ba'da idza al-fujaiyah wannan malamai sun yi sabani kan shi kaji wurare guda biyar hudu din sun fito karara amma wancan akwai sabani wannan jawazan ne kuma akwai wujuban al-hazfu fi asalibin lughati al-arabiyya in baka fahimci an shafe wani abu ba ya zaka zo kai fassara ta dace daidai sai ka ce abin bai da amfani ba bai da amfani bane wani lokacin sai ka tsaya ka fahimta was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambayi gari ya za a yi mutum ya zo ya tambayi gari yanzu saboda Allah nan muna cikin yamai ko niyame sai ka zo ka ce niyame ina tambaye ki an ce abu kaza ya faru ma'qula in ji dan shi ya ce halil aqlu salim ya qabala hada ha sai dai a ce was'al ahla alqaryati allati kunna fiha dole in an kaddara wannan ma'anar za ta zo to shi yasa rigima ba ta yi a ilimi dalili shi yake yi yan uwa musulmi ana nuna mai lokaci ya kare wannan aya tana da bayanai da ya kamata a ce insha Allah rabbul alamin sati mai zuwa ran lahadi idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa Allah ya ba mu iko za mu zo mu dora a inda muka tsaya bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته